بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد اللهم صل على وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان ربنا وفدا to za mu je ga zance na 135 nan ya ce wa ƙadu waƙa'at mushajaratun baina wa baina usman a kuduwa kai sa mishi kai amma nuri ba sa ba matsala'in shi yabnar la'inil abtar shi ne abin da shi amirin ya faru yabnar la'inil abtar amma musa na daban-daban yakan sa mashi kai yakan mashi kanu kanu na iya bambanta daga nusa zuwa nusa amma nan da farkon magana amiru ya bana la'in al'abtar kamar yadda muka sani wannan bangaren ya kunshi hudubobi da zantuka don haka wani lokaci ya ce ya ce wani lokaci ya ce wa min hudbatin lahu alaihi salam wani lokaci ya ce wa min kalamin lahu alaihi salam wannan zance ne kamar na baya ma wanda muka karanta zance ne wanda ya shawarci umar bin al-khattab wannan kuma ya magana ne da da wani mutum mai suna mugira bin ahanas nan muhammadu abdu ya abinda ya sa kan shi ya ce wa kadwa ka'at mushajaratun bayna huwa bayna uthman ainihin sa'insa mushajara kenan kamar rigima rikici ya shiga tsakaninsa shi ali alayhi salam kenan da usman usman dan afan kenan to faƙalar mugira mugairu bin al-ahmas li usman sai mugira bin ahnas ya ce ma usman ana akfikahu ana akfikahu ni zan isan maka shi wato zan maka maganin zan maka maganin ali ni zan isan maka shi faqala aliyun karamallahu wajhahu lil mujra wannan na muhammad abdu waka yace yace ko qala aliyun karamallahu wajhahu shikenan wannan nan wannan sai ce faqala amirul mu'minin alayhi salam lil mujra ya dangata da musa ke hannu shi muhammad abdu itibar shi shi muna iya ce masa malami ne sunni a shirin sai ce to sai alayhi salam sai ce ma mugira mugira bin al-ahnas sai ce da shi yabnan la'inin abtar ya kai ɗan tsinanne yankake والشجرة التي لا أصل لها ولا فر كما دان إتا إتاتشي عند بات دا توشي بات دا ريش أنت تكفيني كان راك يسميني والله ما ما عز الله من أنت ناصره Allah wallahi ana rantsuwansa Allah ba zai ɗaukaki wanda kai ne mai taimakonsa wala kama man anta munhibu kuma ba duk wanda ya zama kai ne to shi kenan mai taimakon su ɗin kenan ba al'amarinsa ba zai tsaya ba wanda ya zama da kai ne dogara ukhruj anna abadallahu nawak fita ka ba mu wuri fita mana Allah ya nisanta aniyanka wato kada kada kada ka cimma taba cimma aniyanka sun ma aglabu juhudaka fala abu Allahu alaika in abokai sannan kuma duk abin da za ka yi ka yi in abin da juhudaka yi in iyawanka yin kokarin ka duk abin da za ka yi fala abu Allahu alaika in abokai ta Allah ba kada Allah ya wanzar maka in ma kawar to kamar kullum wannan kun san shi sharifar radi shi yakan yanko magana ce wanda a cikinta akwai hikimomi irin na maganar larawa akwai abin da ake ce ma balaga kuma kamar da na sha faɗi so da yawa ni in na zo ba na son ɓata mana lokaci a kan balaga ɗin idan mutum ya duba sharhi zai ga akan akan tsawaita magana akan durub din abin da ke ciki na balaga ne kama a ce wannan jinasu ne jinasun tam ne wannan jinasu na ke wannan kaza ne wannan duk irin da yi wannan tashbihi ne wannan ga ga da an kamanta da kaza ne ta fuskacin kaza da ire iren su dole sun mu sai mu tsallake waɗanda to amma shi gaskiyar magana shine shi Sharif Rabi irin waɗannan yake zakulwa kalmomin da Amir Umar ya amfani da su masu ban sha'awa da hikima ce abin da ake cewa balaga shine ka faɗi magana a dunkule mai ma'ana mai yawan gaske shine ake cewa balaga abin da ake cewa fasaha shine kuma ka faɗi magana fes ta fita akwai banci tsakanin fasaha da balaga fasaha in ka magana ta fita fes wanda mutum ya je ya fahimce ta balaga kuwa magana mai yawa sai a dunkula ta a kalmomi kaɗan sai an ta warware to duk inda ya ga wata kalma ya ga magana amir umini ya ga ce wannan akwai akwai hikimar sai da sai ya saka mana to mu kuma muka zo muna karantawa mu kuma ba ba balagar ta dame mu al misali kamar na baya nake cewa duk wanda zai fahimci shawaran da amir mu'minu ya ba umar bin al-khattab akan yakin falastin zuwa yakin rum sai ya karanta sai ya san tarihi ya karanta tarihi na yakin romawa wanda aka yi zamanin umar bin al-khattab wanda ainihin aka ba shawaran ya ya fita da runduna yana ya ji a yaƙi rumun sai shi amir rumun ce mashi a karkarta don in ka fita in aka same ka to al'umma musulmi za su zama wawo kuma su makiya za su sa tsammani a kan al'umma to wannan na baya kenan ke gama to sai ba shawarar ya tura kwamanda ne to shi ma ba mu ba tsaya mun dubi lugan ba ba ma bi tarihin ba muka ce wanda ke da bukata na san da yawa kuma su suna so ne su zauna ne kawai ta zuba musu tarihi har tarihi lalle ba za ku zauna zuba haka tarihi sai ka karantu sosai kana son ba kawai ka karantu ka karanta karanta ba har wala sai ka haɗu da masanin tarihi kun zauna ya ya ya kwankwance maka ya zuzuba maka da jujin da aka zuzuba a cikin tarihi a watsa ba ka in ka haɗu da wani ko da ana ce mishi dafta ta yiwu ya cika kansa ne da intellectual rubbish to sai an ka samu wanda yake iya kwashe wannan jujin jujin da aka watsa aka ce mashi dafta sai ka san wanda yake kallon abin ta fuska sahihiya ya sa maka hankali da ruwaya in kai ba aka baka da ahaliyan wani to amma ba mu da lokacin zamani to wannan ma shi ma maganan gaskiyar magana kenan sai shi ma ka san tarihin abin da ya abin da aka nuna dai shi amirul mu'minin ya yi magana da wannan mai suna mugira bin ahams shi ne ya ce ma usman zan maka maganinsa ko kaga wani abu kenan ya faru an ce mushajara tsakanin amirul mu'minin da usman bin affan menene mushajara din sa'in sa'in mai ya faru akan mene sai shi kuma mugira ya ce zan maka maganinsa sai ce kai ne za ka magani kai sai ce mishi kai yabna la'in al'abtar ya kai ɗan tsinanne yankakke wacce jaratun lati la asal alhawa lafar ya kai ɗan itaciyar da ba ta da tushe ba ta da reshe kun ga wa'annan a balaga duwannan ana ce masu wannan kamar abin ake ce masa tashbihi ya kamanta shi ne da itaciya maras tushe mazarar reshe in kaga itaciya ba ta da jijiya kun ba ta da reshe me ya sunanta gungu mai kawai tsutsige ke nan wanda duk ma tsutsige ya yawo ya kafu amma ya mutu amma wannan gungu mai kuma ya ce masa ya kai gungu mai kai ka kara da asali ba ka da tushe ba ka da reshe to me yake nufi da wannan ya ce kai ne zaka ce zaka isa mashi ne anta takfini to a sharhin ibn abul hadid ya kawo wata magana wanda gaske magana ta saba zahirin abin da muke karanta ya ce a cikin lissafinsa ya ce ka sani cewa wannan magana ibn abul hadid ke ba ma a gaban usman aka yi ba wanda ko ainihin nan ya ce wanda daga maganan ya nuna a gaban usman ya ce ana akfikahu ana akfikahu ya ce ma usman shi mu gira bin al'akana sai ya ce ma usman ni zan maka maganinsa faƙala aliyu sai ali aliyu sarki kai an ta takfini kai ne za ka isa mini kai wa kai ne za ka masa magani na to kaga wannan da yadda mai fahimta mai zai fahimta a gaban wa aka yi ba usman a wurin akwai usman a wurin to amma bari da yake karatu ne sai mu ce muku oke to bari mu karatu haka bari in ce muku wannan maganan kamar yadda yake wai ba a gaban usman aka yi ba usman a wurin shi in ji ibn abdulhadi ya ce ainihin ka sani cewa wannan magana ba a gaban usman aka yi ba amma a gaban ainihin mataimakan usman an ruwaito daga ismail bin khalid daga sha'abi cewa usman yayin da koke-koke suka yi ta zuwa masa daga ali wato mutane suna ko mai ke nufi da wannan ban sani ko yana nufin mutane suke kawo kokon ali ko kuma ana ce masa ali ya ce ya yi maka kaza ko ali bai ce maka ya kaza kaza sai ya zama baya shiga masa nan yi kamar ne ce ilam anna hadar kalama lam yakun bi hadarati usman asali wannan zance ba a gaban usman kai walakin a awanu a gaban mataimakansa ne ruwaya an isma'il bin khalid an shabi anna usman lamma kasara shikayatahu an min ali cewa an roto daga shabi ruwayan isma'il bin khalid cewa yayin da yawan kuka kukan usman ga dangane ali usman kenan yana yawan kokawa cewa ali yana bayan mani baya man ladabi da biyar ga shi ne mai sarki musulmi na duk duniyan nan amma baya girmama ni kuma baya mai abin da ya kamata a girmama da ya kamata sarki musulmi akbala la yadkhulu ilayhi min ashabi rasulullah sallallahu alaihi illa shaka ilayhi ali sai zama ba wanda ke shiga ma Usman daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ya kai masa kukan ali wato duk wani sahabi da ya wuce kaga alfa kaga abin da abin da wato ma'ana Usman ke kokawa ke ya zuwa so sabai da وقال زيد بن ثابت الانصاري وكان من شيعته وخاصته سي وانا نكر دمك ابن ابن الاب الهدي اللي بلاي سي زيد بن ثابت الانصاري وكان من شيعته وخاصته سي زيد بن ثابت الانصاري كما yana cikin shi'ansa shi'an wani shi'an usman wa khasati ke bantattun usman kowa yana da shi'a kowane mutum yana da shi'a kowa yana da shi'a kuma kowa shi'a ne yawa ya danganta shi'an wane ne kai to wannan shi'an usman ne yana cikin usar shi'an usman kuma keɓantattun usman sai ce afa za amshi ilai fa ukbiruhu da mujitaka fi ma yati ilai ya ce bana je bana ka je wajensa ba in gaya masa yadda kake damuwa da irin abin da abubuwan da ke zuwa maka daga wajen ali kala bala ya ce ke kada fa atahu zaidun wa ma'ahu al-mughira bin ahnas bin shuraik al-thaqafi wa wa idaduhu fi bani zuhra wa ummuhu ammatu uthman bin bin affan fi jama'a sai ce to sai shi wannan zai da dinnan ya tafi tare da tare da mugira bin al-akhnas bin shuraik ba faqafi da wa'ansu adadi na mutane na banu zuhura ita uwarsa uwar shi wannan mutumin mai suna mugira din nan kenan uwarsa gwaggwan usman ce gwaggwan usman bin affan ce sai suka tafi tare da wasu jama'a fa dakharu sai suka shiga wajen ali fahimta zaid lillahi wa asna alayhi thumma sai zaid zaid innan wannan zaid bin thabit innan sai ya godiya ga Allah ya yabe shi sannan sai ya ce wato wato wannan yankin sun je wajen Ali ne ke dun su kai kukan Usman to sai ya ce amma ba bayan ya magana shi zai sai ya ce amma ba fa inna Allah qad قدم لك سلفا صالحا في الاسلام وجعلك من رسول الله من من الرسول بالمكان الذي انت به وانت للخير كل الخير احد yaji shi zai ya ce bayan haka kai kam allah ya gabatar da kai kyakkyawan gabatarwa a musulunci wato kai cikin wanda suke magabata al'amarin addini kuma ya sanya ka a wajen manzo da- da matsayi da kake da shi wanda kai wannan wan- kai ahli ne na alkhairi wa amirul mu'minin Usman bin Affan wali hadhihi al-umma falahu alayka haqqani yace shi kuma Usman bin Affan wai yace kamar da yace hadith abiri yana karatu ne yace kuma amirul mu'minin Usman bin Affan ba yana ta karin amirancin shi bane amirul mu'minin a wurin mu Ali ne kawai tun daga Adam har ya zuwa wurin kabo da yace amirul mu'minin Usman dan Affan eh ibn ammik dan amminka ne wato kakan kakannin ku da wa wali hadhihi al-umma kuma shine shugaban wannan al'umma falahu alayka haqqani kaga yana da haƙƙi biyu akan ka haqqul wilaya wa haqqul qarab yana da haƙƙi biyu akan ka da haƙƙin shugabanci biyayya haƙƙin biyayya kenan tunda shine sarkin musulmai kuma da haƙƙin kusanci na zumunci tun da ɗan aminka ne in aka bibi aka ce kai ɗan abu talib ne ɗan abdulmuttalib ɗan hashim ɗan abdulmunaf ɗan kaza ɗan kaza can shi kuma aka fara cewa usman shi kuma ɗan afan ɗan wane ɗan wane ɗan wane can aka je za a ga kun haɗa ka Ku ka gani haƙƙi biyu ga shi shi ne shugabanka za ka yi masa biyayya me ake masarki biyayya me ya hau kan musulmi ya masarki musulmi duk kun yi shiru musulmi ga sarki musulmi kaga zai bi sarki musulmi kenan ko to to kuma gashi kuma kakannin ku daya Ka- can aka je can kakan kakan kakan kun haɗu a can to kaga to kaga haƙƙi ne. da haƙƙin biyayya tun da shugabanka ne da kuma haƙƙin zumunci tun da ɗan uwanka ne وقال شكاك شكاك إلينا أن آه، أن عليا يرد ويرد أمري عليك gashi yana ta koka mana mu yana cewa alifa yana bijire mini yana mai da umarni yana ce abu ya ƙi ba da wani ya ƙi to wa qad mashayna ilayka nas- nasihuka nas- nasihatan laka wa karahiyatan an yaqa bainaka wa bain ibn ammika amrun nakruhu lakum yace to shi yasa muka zo gare ka muna maka nasiha gudun kada wani abu ya shiga tsakaninka da dan amin dan uwanka bari ga wajen gaba tsakaninka da dan amin kuma ya zama a wani abin wanda ba za mu ba ba za mu so wannan ya auku ba to wannan ina karanto muku ne shi a sharhi ibn abdul haka yace abin da ya faru kenan to kala sai mai ruwa yace fa da aliyun alayhi salamu wa sana alayhi wa salla ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi thumma qala sai ce to sai ali bayan da ya ji wannan magana na zai sai ya mi shi kuma sai ya magana ya gode wa Allah ya yabo gare shi ya sarrafi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan sai ce amma ba'd فوالله ما أحب الإقرار ولا الرد عليه إلا أن يأبى حقا لله لا يسعني أن أقول فيه إلا إلا بالحق bayan ka sai ce bayan haka wallahi ba na so in bijire masa ko in yi raddin masa raddi sai dai fa in ya ƙi bin wani haƙƙi na Allah wanda ni kun ba zai wadatar da ni a wannan bar illa in bai da gaskiya wato in yi wani abu wanda yake ba daidai bane a bisa haƙƙin Allah to ni na Allah zan yi wa wallahi la akufanna fihi ma wasu anil kaf kuma ina wallahi zan kame dan gaba dan gaba da bane shi matukan zai zai yi in kame wato in ba in an yi wani abin magana in bai in na gaba zan ba in ya ba na gaba dole ne in magana ba zan yi shiru ko da na gaba daidai bane ko kuma ko da ya saba ra'ayi amma in na ga abin ya saba ma shari'an Allah to ba zan shi zan ci wannan goban da wannan to kun ji bakanar mugira ta bin al-akhnas wa kana rajulan wa qasa wa kana min sha'ati usman al-qurasa sai jin haka sai shi mugira bin akhnas na sai sai ya ce alhali shi mutum ne wato mai kauka kausa kuma yana cikin magoya bayan usman kuma yana cikin kebantattu usman innaka wallahi la takubanna anhu aw la takub aw la aw la takubanna anhu wa فإنه أقدر عليك منك عليه وإنما أرسل هؤلاء القوم من المسلمين إعذارا ليكون الحجة indahum alayka ila yau anan kus akwai kuskure innaka la tukuffanna anhu aw wan sai ce aw la tukuffanna anhu wai wai ko ko yana ce aw la nakfiyannaka ko wani abu nan a cikin maganar to wannan in haka ne maganar ya saba zai ce innaka la tukuffanna anhu ban san ko rubutun ne ko a wayan an kuskure ne akwai mai ibn abul hadid akwai mai ibn abul hadid nan ya ce innaka wallahi la tukuffanna anhu aw la tukuffanna la tukaffanna ne okay to ya nan yayi wasan aw aw la tukaffanna la tukaffanna to nan yayi wasan ya warware mini matsala ne yana la ta yace shi sai shi mu gira bin ahmad sai mi sai ce alhali yana mutum ne daga cikin magoya bayan usman da amintattunsa sai ce innaka wallahi la takuffanna anhu ko dai ka kame gabarin usman wato da gabarin abinda yake zuwa maka waje daga daga gare ka zuwa wajen shi na abinda baya so au ko dai ka kame daga wani au la takuffanna ko kuma za a za a za a kame ka daga bari wato ko ai maka a tilasta ka dole ka za a yi maganin ko ka daina ko a maganin ka fa innahu aqdaru alayka minka alai domin shi ya fi iko a kanka fiye da ikon ku a kan shi wato ga ya fi kudura a kanka fiye da kuduran ka a kan shi kaga shi yana da soja da yan sanda yana da kurkuku yana da makinka yana da wazirai yana da sauransu da sauransu shi yana da iko a kanka kai kuma kake da shi wa inna ma arsala haula min al muslimin idazan litakuna lahul hujja litakuna lahul hujjatu indahum alai ya turo wa'annan mutanen ne domin nuna izza da hujja hujjansa a kanka wato ba ya turo yana lallashin ka bane ya turo din ya zama hujja an ka kiyaye maganin ka faqala aliyun alaihi faqala lahu aliyun asara ya ibn al-la'in al-abd wa shajaratin lati la asala laha wala far'a anta takuffani to ku lura da in ku lura da wannan magana a goshin magana mai aka ce mushajara tsakanin shi da usman ko sai mu gira bin al-ahnas ya ce usman ana afikahu ana afikahu sai aka ce sai ali ya ce kai ne za ka yi za ka yi maganin kai to kuma sai mai shi ce ai ba a gaban usman akai to a ina ne shi shi mugira din ya ce ana akfiƙahu kafin a tura shi kuma ina ne nan kuma sai nuna kaga in ma wannan ya auku abin da yake faɗi yana nufin wannan daban ne wancan daban ko a lura ba wannan yana itibalin cewa usman ya tura zaid bin thabit shi wannan mujira bin al-ahmad a cikin ya je wani abu ya gudana amma wannan goshin ma abin nan ya nuna a gaban usman ne yake zan maka maganin shi ana aqiqahu domin ko sai ce a can a can gidan ali ne wannan abin ya faru sai shi kuma ali ce da shi kai ne anta ta ya ce ya ce da su ya ce da ali innaka wallahi la takufanna anhu aw la tukaffanna da ta kufanna ko dai kai ka kame a wani tukafu ko a kame ka wato ko dai kai ka daina abin da kake ko kuma a yi maganin da kenan a ɗauki wani taki a kan wanda ba za ka isa kai wannan ba ko da kisa ko da ɗaure ko da kora ko wani abu ne wanda ba ka isa kai kuma ai ya fi iko ya fi iko a kan kafin da iko ka kan shi fa innahu aqdaru alayka minka alayka ikonka akan ikonsa akan ka yafi naka akan sa to shine sai shi kuma ce yabna al-la'in al-aftar wa shajarat allati la asala wa dhafara anta takfini wa wallahi ma azalahu imra'an anan ya sa da im- am- amran anta nasiru amran nan nan bai sa amran ba amran akwai amran nan bai sa amran ma- wallahi ma azalahu man anta nasiru Allah Allah ba- ba Allah ba zai ɗaukaki wanda kai ne mataimakinsa ba sai ya ce nan kuma anan ma azalahu amran anta nasiru wato Allah ba zai taimaki wanda wani al'amari wanda kai ne mataimakinsa ba ukhruj ab'adaka Allah ab'ad al'abd al'ab- ab'ad Allah nawak ثم اجتهد جهدك فلا أبقى الله عليك ولا على أصحابك إن أبقيتم إيه وتوانا كما وانا نسا يا بمبان تسمى سيتي فلا أبقى الله عليك kada Allah ya wanzan maka wala ala ashabika kada kai da sabanka in abkai da in ma kun wanzu to sai ce wai faƙar zaidun sai shi dai zaidu da ya ji wannan magana shi zaidu ne kamar shi wanda aka turo shi dai mugira ya kutsa bakinsa ne sai ce wallahi inna wallahi ma ji ina kalli na kuna alaika shuhuda ya ce wallahi mu ba mun zo mu zama shaida akan ka bai wala li- li- liyakuna mamshana ilaika hujja ba mu kuma zo domin zuwa mu gare ka ya zama hujja ba a kan ka ma'ana walakin mashaina fi ma bainakuma iltimasul ajri an yasi Allahu zaka bainakum Na- mun zo ne domin fatan zuwan mun nan ya zama Allah ya gyara tsakaninku ya zai- ya raba abin da ke tsakaninku waya jima'u kalikon kuma ya tara kalmar ku ba zan kai magana da kalma ɗaya sun da ala huwa da usman wa kama wa kamo ma'ahu sannan sai ya addu'a gare shi ga ali kenan ya yi addu'a ga usman ya addu'a da haida sannan su suka tashi to sai ce ne ce ya ce to haka ne shi mai shan sai ce wa hadar habaru ya dulla ala anna ladha anta takuffani laysar kama zakara horwani sai ce to wannan wannan ruwaya ya nuna shi an ta ta kufa nan bai dai ba daidai bane kamar yadda sharifin rai ya rawaito lakin na rabi tsabbaka hadhihi lafza alama qabla yace shi shi sharifin rabi inji shi ibn abdar ya tsab- ya dora wannan lafazin ne akan abin da ke gaba kafinta wa huwa qawluhu an ana akfika ko ni zan isa maka shi to amma mun san yaushe ne mu gira ya ce ma usman ana afika ba Ab- abinda muka fahimta daga managanin sharifin rari shine a gaban usman ne sa'in san ya kasance kai mu gida ka miƙe kace zan maka maganin shi. sai juya kan tsaye ce kai kai Allah a nan ne yankake itacen da ba ta da tushe ba ta da shi kai ne za ka yi magani ita ka ba mutane kada Allah ya ya- ya- ya sa ka cimma burin kuma kada Allah ya wanzar da kai da abin da kai in ma kawon da wanzu da abin da sannan sai to wannan kenan wannan kamar yi ma- ma- ma- ma- eh, maganan sharifin radi da sharhin ibn abul hadith kamar mu za mu ga kamar sun yi sabani Eh, domin kuwa ina ne ina ne mu gira ya ce ana afi akfika hu tunda shi ma mai ibn abul hadith sai ya ce wai maganan an faɗe ta ne a bawa to ma'ana kafin su taso ne ya ce zan maka maganin sai ya je to mai ina ali ya san ya ce ana akfika hu ya ce an alhali nan ya ce ko dai ka kame ko a kama a kame ka ai da sai ce kai ne za ka kame ni to ala ya halin dai ah, ni- ni- ni na ganin itimalin in in wannan ruwan ya inganta abin da yake nufi kenan a wani lokaci zai da bin sabit da wasu jama'a sun je wajen ali a wani lokaci kuma a gaban usman a fadarsa shi mu gira ina ya ce zan maka maganin sa shi kuma ya gaya masa wannan. kuma ya fi kama da haka to kuma in ba a manta ba kwanakin baya mun- mun mun karanta wa- wani zance na amirul mu'mini ne dangane da abin da ya faru da abu zar wajen koran abu zar zuwa rabas da irin mushajarar da ta auku tsakanin tsakaninsa da da- da usman yanzu za mu sharhin magana ne sannan sai na san wannan magana in kana son kana son ka fahimce shi sosai sai ka bi tarihi inda aminu mu'mini alaihi salam yake ce ma mugira yabnal abtar yabnal la'inul abtar ya kai dan tsinanne yankakke ya ce mashi ya kai ɗan tsinanne yankake kaga ya ce mashi abtar ya kuma ce masa ibnin la'in ibnin la'in ko ya- an san abtar tun da akwai shi alkurani inna shana ga huwal abtar ana cewa ma'anan abtar shine ya- yankake daga dukkan alkhairi ko wanda ba shi da aƙiba bai da bai da magana to amma akan yi amfani da shi galiban ba lalai a haka nan ma'anan ba in aka ce shi abtar ne ma'ana yankakke daga dukkan alkhairi ba wani alkhairi tare da shi ma'anan sa kenan ko da yana da yaya da jikoki ana iya ce mashi abtar a ma'anan yan- yankakke domin bai bai- bai- bai wanzar da wani alkhairi ba ballantana ma ko da yana da jikoki su ce su ne jikokin wane wanda ya har ma a yaba musu kun san jikokin mutumin kirki akan ce wannan ai ƴaƴan wane ne sai a rika ganin su da darajar babansu ko to idan ya zama ainihin kakansu ya doka abin ya doka abin tsiya a gane to idan aka ce jikan wane ne to za ka ga za a ɗan jikin ko ba lura ba idan kakanka mahaddaci ne sai ka sai ka karanta alqur'ani ka haddace to me me- menene wannan ado ne sai a ce a a- a- dukan adoran ma wani ne a ya ba barewa ta yi gudu ne dan ta rarrabe ko a lura ba gidansu ne to amma idan aka ce kakanka bai iya fatiha ba yana cewa malika to to ko ka zama halarci ba ka burge ba in ka zai aka ce zai a- da jiga ma ne a ce a ce jiga ne to ka gani wato ainihin idan ya zama mutum ya doka da abin tsaya ko kakan mut- ko uban mutum ko kakansa ya taɓa satar akwai to yanzu sai yana ba mu yana yanka sani yana raba mutane a ce jikan ma ne a ce a jikan ma ne a ce gwaya abin girgi mana yanzu sun tana da abin nan wancan tsinannen kakan nasu saboda haka abin kirki ina dan farashi abin kirki ne ya zama ko saboda haka aftar yana iya ɗaukan wanda ya wanzar da abin tsiya a- a- a jininsa wasu akwai akwai akwai wani da muna karanta mun karanta ne ma'anan wani yana yana wani tafi- tafiyan takama yana wani cika baki alhali jekan abu musa al'ashari ne sai suka ce da ma ba abu musa ne kakanka ba da sai kai mun wato ainihin idan mutum ya cika baki ya shiga wani kaza shi kaza kaza ne aka ce "Mhm, da ma ba da ma ba wani ne kakanka ba." to kaga da da- da- aini- ainihin kaga kenan mutum su a a- a- ba wannan wannan al- al'adar da mutane ne duk lokacin da wani ya abin ya wanzar da abin ya to mutane za su iya tunawa da saboda ka abtar shine wanda ya gadar da sharri ba lalai wanda bai da magadi ko da yana da yaya an bala an bayin da ko yana da yaya jikoki idan ya zama abin kunya su ce su jikokinsa ne to abtar kamar yanzu ma ma ma ya ce ma ya ce wa in- inda inda jikan Abu Jahal ya miƙe ce gashi nan jikan Abu Jahal to kaga kaga saboda mene saboda kowa ya san abin tsiya ne daga kowa ne baya son ya ce shi shi yana da dangantaka da shi to shi inda shi ana kawo wala to sai ce mishi yabnan la'in kuma ya kai dan tsinanne to me yasa ya ce mishi dan tsinanne ya ce saboda babansa ahanas din nan shi wannan mugira bin ahanas kakan baban mahaifinsa ahanas bin shuraik ya kasance cikin munafukai Ah, ma'abuta hadisi duk sun roito kullum sun roito cewa yana cikin munafukai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa to shi ma sahabi ne kenan amma dai mutane sun sun sun- suna sa shi a cikin jimlar munafukai wannan suka musulunta amul fatih shi lokacin da aka fice makka suka musulunta da harsunan su amma ba da zukatansu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ba shi raƙumi ɗari daga cikin ganimomin hunai domin jawo hankalinsa yana cikin mu'allafa ta an san yadda manzala ya raba ma wa'annan mutanen wanda suka shiga musulunci bayan an ci maka da ma wanda ba su shiga ba kamar safawan bin umayya bai musulunta ba yana mushrikinsa kisansa na da tsawo amma ainihin an ce manzala ya bashi amana da har ya gudu ya dawo ya tabbatar da sai ne manzo Allah ya bashi amana ya ce wannan ya ce ka yi min ka bani amana wata biyu ba za ka kashe ni ba don alhali ya tura amur bin wahab ya kashe manzo Allah amur bin wahab sai ya je musulunta to sai ga shi da ya ji an ci maka da yaƙi sai ya gudu to sai amur din ya bi shi ya zo da shi ya ce na zo maka daga fiyayyen mutane wanda ya fi kowa karamci ya ce kashe ni zai yi ba ni tura ka ne ka kashe shi ba ka je ka bi shi ya ce ba zai kashe ka ba ya ce ka bani garanti ya ce kai ka gan shi lokacin da ya shiga maka ka gan shi da idon kai ce na gan shi ya ce ka ga rawani da ke kansa ya ce na gani ce to ka ga rawani amina ya bani garanti ba zai kashe ka ya ce lalle ko wannan rawani da yake da ya ce to shi ya ciro ya bani ya nuna maka garanti ba za ka shi aka ce safwan ko da ya zo yana kan dabbansa sai ya daga nesa ya ce amur bin wahab ya ce wai ka bani garanti ba za ka kashe ni ba wata biyu ko da in ya ce a sai ya danna abu sai ya ce masa eh sai ya so ya ce na kara maka da wata wasu wata biyu ma hudu yanzu to sai za a fita yakin hunain aka ce mugira yana da abin da safwan yana da sulaka surki jama'in surke na yaki rigunan arziki sai ce a je a karbo manzara ya ce a karbo sai ma ya bayar ya dauka an kwace ne sai ya zo ya ce yin da shi bayan musulun ya kira shi ya muhammadu kuma ka kwace man sulaka na ce ba na kwace ba mun ara ne za mu je yaƙi mun dawo za mu ba ka kare to sai aka tafi yaƙin hadda hadda safwan bin umayya yana mushrikinsa da abu sufyan wanda ya riga ya musulunta abin a shiga maka ya riga ya musulunta sai dai ka rika mantawa da musulunci wani lokaci sai manta ya musulunci sai faɗa sai a ce a bai kaɗin sai ake da ake aka yi ya manta ne to da aka je aka yakin hunayin aka ɗibi ganin mai yawa manzo Allah ya tarbo bai ba ansar komi ba da muhajiri sai ba wa'annan da suka musulunta daga baya to har da shi wannan anas bin shuraik din nan ya ba shi rakumi ɗari wane ne da dubu ɗari biyar wane da wane rakumi dubu ne ne aka ba abu sufyan da ya kalli wa'insu jajayen rakuma iyan ganinsa har sai kamar mewaye suka zubo idan su suka daddalo manzo Allah ya dube shi ya kalli yana kallon rakuma sai ya ce abu sufyan ko kana son wa'annan rakuma ne ya ce ya ce duk kwashi rakumi dubu sai ya ce iya muhammad ya fa musulmi ɗana ya zidu yana da ɗaya sai ce shi ma a bashi ɗari biyar ya ce ɗana mu'awaya ga shi ce shi ma a bashi ɗari biyar ya tashi da raƙumi dubu biyu ya la gama raba raƙuma ya kama hanya ko akuya bai ɗauka zuwa madina ba ansara suka ce manzo Allah zai koma maka ne ka biya ba mutane maka ya ce masa ko ko ko mutane su tafi da awaki ko ko ba tafi da manzo Allah wani ya tafi da akuya tana ne wani kuma ya kama hanya da shi da gashi ga annabi wanne bi to ka gani to aka ce shi Safwan bin Umayya dinnan duk da manzo Allah ya bashi rakumi 500 bai sai ya musulunta na sosai shi ya ji a musulunta sai musulunta aka ce bai kwana bakwai da raƙumin mu ya raba yace na sami abin da ya tara kuma da akuya imani domin wasu sun musulunta ma'allafa ta ƙulbo sun yi musulunta sun kyautata musuluncinsu wasu kuma sun yi dai na fatan baki amma dai na ciki na ciki to wannan anas bin shuraik yana ciki don mutum manafiki ne kwace shi musulmi ta ranar sai wata magana kamar abu usman da ya ce ya rantse da abin da yake rantsawa da shi ya ki ba da karfin hali ya ce ya ce ya rantse da rata uba da uza sai ce na rantsa da duk abin da abu su yare ke rantsa da shi ba wata ba aljanna wannan bayan usman ya zama halifa ne dan gidansu ya ce to rabu mai abin ya zo gidan ku kar ku sake fita na rantsi da duk abin da abu usman yake rantsa da shi ba wata ba aljanna da yake baya gani ya- ya makance a lokacin sai ya ce abu ba- ba wani bare a nan dai babu umar ne aka ce masa sai wannan magana sai usman ya duba sai ga wasu guda biyu ba ba umar yawa bane sai ya ce a fita da abu usman shi wasu mutane mutum biyu ba umar yawa bane to shi kenan dai wannan dai kaga shi ahanas bin shuraik kila ka ci karo a cikin littafin mutane da shi a ce mashi radiyallahu anhu amma cikin tawaturin hadisai duk sun ce yana cikin munafiq manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bashi raƙumi ɗari a gin a riga ganiman hunai to ya dan ɗansa ɗan ahnas ɗin nan ahnas em, eh, bin shuraik ɗin nan akwai wani- yana da wani ɗan sunansa abul hakam abul hakam bin ahnas ya je uhud ya kan manzo Allah kuma amirul mu'minin alaihi salam sai ya kashe shi a a fagen fama don haka shi dan uwansa mugira yana yana da hik da jin yana jikin amirul mu'minin akan wannan saboda wannan wato so- shi ya kashe yaya- yayansa a uku to kaga sifata shi da ibn la'im ya nuna ubansa la'ananne ne ubansa la'ananne ne to shi kuma sai sifata shi da shi kuma shi abtar ne Ya- ya ce wai ibn la'inil abtar to abtar kamar yadda ya zo a cikin alkurani inna sha na huwal abtar an ce ma'anansa yankake daga dukkanin alkhairi to in haka nan ne wannan eh, amirul mu'minin ya yi idlaƙin wannan kalmar akan hakikanin ta ne wato yankake daga dukkanin alkhairi ko kuma yana da ɗa- 'ya'ya amma 'ya'yan batattu ne wanda yake da batattun ya kaman baya baya da ɗani ya zama tsaro kenan wato ma'anan abu- sun ce kisan zubata shi da abutar in ma dai ta fuskacin hakika ko ta fuskacin majazi in ka ce ta fuskacin isti'ar kenan kamar aro in aron karma ne aka ce mashi abtar ma domin hakikanin ah, abtar shine yankake daga alkhairi ba lalle yankake daga akiba ba ba- ba wani mara magaji ne abtar ba kawai sun fi amfani da abtar a ma'anin wanda yankake daga alkhairi to in haka ne ko kuma yana nufin eh abtar ne ta fuskacin cewa yana da yaya amma ba ba na arziki ba amma dai tun da ya ce mishi abtar shi kai dan tsinan ne kuma kai abtar to sai kuma ya ƙara suka tashi da wata sifa ya ce wa shajaratul lati la asla laha wa rafa ita ce da ba ta da tushe ba ta da reshe to wannan shi aro ne aro ne da itace daga itace a wannan wannan wai- wai- itace in aka ganta ba ba ba kafaffiya ba idan aka ka- ka- itace a kafaffiya a rassan amma yankakkiya a sama me ake ce mata eh ko tsitsige ke ko ko tutur ne wata a ce kamar ko tuturin da biyu wato ainihin saman yankakke ne amma yana da tushe to tana yawa ko tuturin biyu ne tsiro ko kirki da ya tsiro tun da yana da jijiya to idan aka yanke aka yar wannan da abin da aka yi mai yaso nan yau gungumi to idan aka ce ma mutum gungumi ai ka ga wato ab- aka an kamanta shi da cewa bai- bai- bai da- bai da tushe bai da reshe yan to wannan kaga sifatawa ne ma'ana domin kamar yadda wannan itaciya ba ta da tushe saboda haka ba ta da as- inda ta fito kun ba ta da rashi inda ta bazu ma'ana wannan kai walakantacce kaskantacce tushen ka in kana da tushen ubanka munafiki kai kuma ba wani alkhairi da tare da ya kai yankaki saboda haka in ma ka bazu za ka baza tsiya ne in ka yi reshe reshe kuma abin tsiya wannan sif- wannan ya zama aro ne kenan aka yi a siffata kaskantuwa da walakantuwa irin na shi wannan mutum mai suna mugira bin al-ahmas bin shuraik a fakali ya ce kamar yadda Allah ta'ala ya yadda ya bada misalin wa masaru kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin tuthat min farqil ardi ma laha min qara wannan kakan masar ne Allah ya bada mu kamar yadda bada misalin kalimatin tayyiba ka shajaratin tayyiba asbaha thabita wa qawwa fi sama kuma shajaratin khabitha kuwa ita kuma kalmatin khabitha kuma ka shajaratin khabitha misalin kalma kyakkyawan kalma shine kamar itaciya kyakkyawa wanda ainihin take da resar da fafita kuma bazaran rasar nasa misalin mugunyar magana ita ce kamar mugunyar itaciya wanda an tunkuko ta da kasari ba ta da tushe ballantana ta yi rufe mai to kamar shi kenan to ya ce ainihin yana iya ɗaukan wannan abin da yake sifofin nan guda biyu da ya bashi eh, da abtar ɗin nan da shajaratul la asr wa rafara ɗin nan kamar shi misali ne yake bayarwa ga mutumin da duk aka kore masa sifofi na kamala wato bai da wani tushe mai asali bai kuma bai bai kuma da da zai koyi ma ba da wata natija mai mai kyawu ba wato shi ya ya ya ya ya fito a mummunan tushe mai nifaq shi kuma gashi shi ne reshen wannan munafunci shi kuma ya ya zama mummunan ya daga wannan mummunan asirin ya zama yanzu shi ne abokin gaban amirul mu'minin aka cewa wai zai zai masa magani zai zai zai ma- zai magana amirul sannan sai ce masa an ta takdini to kun san eh, me- me- me- me- me- me- mai wayan mutum ya ce wai ba a gaban usman ake ba sai ce ai wannan yana nufin kenan ya dora shi a wata magana ne ta baya da yake cewa ana fi kawo wato kamar a gaban usman ne sai ce ana fi kawo sai je can sai aka kila ya ce masu to ainihin zan ni zan baga amma mu dai ba a gaya mana ba abin da aka gaya mana ce a ibn abu daban ne saboda haka mu abin da muka bayyana shine a gaban usman aka wani sai ce to wallahi duk wanda an da Allah ba zai taɓa ɗaukaka wanda kai ne mai taimakon sa wato da mutum mutum yana bukatar taimakon nagari ne domin ya sami ɗaukaka idan mutum ya ɗebo 'yan tauri da 'yan daba in ya sami ɗaukaka ya ɗebo su uku da aku to kai ka san ba nasara a nan zai sami ɗaukaka ana iya sa- ana ana ana ana samun ɗaukaka ne da da ɓata gari idan mutum ya zo ya- ya zo ya- in in dai je yayi wani abu sai ya ɗimi ɓata gari wajen su taimaka masa to kai ka san abin da zai faru idan ko ka ga na gargaru ne suke taimaka masa to ka san ɗaukaka ne in ko ka ga ɓata gari ne to dama ba ɗaukaka ba ne ƙasƙanci ne to shi ne sai ce to in ire iren ka za su taimaki mutum to Allah ku ba su wa su ne kuma mataimaka da su shi ta yana cewa zai magani da kuma mai tushe irin ka dan tsinan ne wanda kuma ya haifar da tsinantuwa kai ne wannan reshen nasu tsinannen reshe ɗin yanzu da kai ne kuma shi amirul mu'mini na irin naku zai tai- za a tai- za a taimake shi a kai na wannan har wala ku da izu Allah ba zai taɓa ɗaukaka wannan irin ka ne mai jin wala kamun man anta munkidu kuma duk wanda yake kai mai mai- mai mai tsaye da shi ne to Allah ba ko zai tsaye da shi duk wani abin da wato kai zaka tsaye da kai da da- da kai ne da yace ne domin izza da kowa da annan iz- iz- da, eh, eh, izza na wane ne izza na Allah ne domin izza da da taimako da hizlani tabarwa bayan hannun Allah ne ya taimaki wanda ya so ya tabar da wanda ya so ya ɗaukaka wanda ya so ya kaskanta wanda ya so to in ya zama kai ai wanda Allah ta'ala ya so ɗaukaka shi ya so ɗaukaka shi to zai ɗaukaka shi da ɗau- ɗau- wan- wanda ya ɗaukaka darajar su in ko ya so kaskantar da wanda kan zai kaskantar da shi ne da wanda kaskantattu a cikin masu wuri Allahumma cikin mutum ya duba cikin addu'an eh, eh, imam kazim alaihi salam na ranar alhamis yana da addu'o'in ranaku bakwai din nan na ranar alhamis cikin a cikin addu'an sai yana ce allahumma a'izzani bi ta'atik wa adilla a'da'i bi ma'asiyatik wa qsimhum ya asima kulli jabbarin anid Allah ka ɗaukaka ni da a gare ka ka kaskanta makiyana da sabonka kuma ka katse su ya mai katse jambere akwai faɗin akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa ali na so in kawo mana ranar shuhada amma dai da yake abubuwa da dama waɗansu abin da na so in faɗa duk dai da zafin rana da tsirewar lokaci akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa ali da yake cewa kafa imru'un nusratan min Allah an yara aduwahu ya asirwa kafa lil mu'min lil mu'min nusratan min Allah an yara aduwahu ya asirwa kuma asirwa wato ya ishi ya ishi mu'mini nasara daga wajen Allah ya ga mu'min sai nasara ya sa ma zuci yake ta kuma alfahari alhamdulillah kuma kiyanmu rubaku ne ba tattu daga tsantsan kafirai sai musulmin da bai iya fata ba alhamdulillah alhamdulillah wannan abin alfahari ne a ce wa'annan su ne makiyanka alhamdulillah ya wadatar ka ga makiyinka yana saban Allah to taimako ne daga wajen Allah ya wadatar idan ka ga makiyinka ka ga makiyinka sai ka ga zuwa yi tare da shi sai ka ga waɗansu rubaku ne da godewa ka ga wani waɗansu zaune gari banza an ci akwai wani wata da kuna duba almana za ku wata da tana shi na za ku shi karfi da hezbollah suke suke cewa ku duba ku ga suwaye mutane duba ku ga kuma suwaye fara suwaye shi halata suwaye shi kuma sannan za ku san ina da su waye shahidanmu sa'adu ga sayid abbas masu sai sheik rajul haq sayid wa kasar imam luguniya su ne su ne ainihin shuhada kuma kalmar da take cikin littafi sai kalmar su wane ne wanda aka san su da mummunan aiki abin alfahari ne a ce maki ka gaji yana son Allah ka san cewa lalle ta bakke to tun da ka ga shi Aminu Amin Amin yake tumshi in dai kai irin ka ne mai mai mai taimaka ma a tafarkin nan to Allah ko ba ya kaskanta duk wanda ka zama kai irin ka ne domin so in mutane lokacin da suka kafa mulki sai suka jawo mun- eh, eh, eh, munafukai da 'ya'yan munafukai sai suka sa su a- a wuyayen mutane su ne aka ba su gwamnoni gaban gwamnan kufa a wannan lokacin wanda wanda ya sha giya ya ya- ya fito ya mutane sallar su bayi raka a hudu suka ci ai hudu kai yace ko in kara muku da kuma kwarma amai a mihrabi inda limai yakan zai kwarma amai wasu daga cikin wanda su idan sai gani suka kawo ƙara wajen usman ga abin da ya faru ya sa aka bula da su ciki har da abdullahi bin mas'ud aka bula da shi ya kai ƙara wajen ali ali ya zo ce usman ka ka tozarta shaida ka tozarta shari'an allah daga yanzu ba wanda za a sai sake laifi a sake gaya maka ya ce ga zai ce ka a nemi wasu shaidu wanda suka shaida ya yi haka ko zo da shaidu suka shaida lalle haka aka yi. ya zo ya sha giya ya tambaye ya sallar raka biyu ya yi hudu ko aka ce ya ce ko ya kara ya kuma kwana ma'am ce to shi kenan ya tabbata shaidu a dalilai da wanda ba mu ba mu da ba sun ga cewa ya sha giya me ya rage sai aka ce mu wani dogari bulale shi to shi kuma kawun sarkin musulmi da dogari ya daga hannu sai hannu da bula ya kasa kawun sarkin musulmi a gaban sarkin musulmi a ce ali ya dauka ya bulare shi tamanin ya Allah wato kenan su harka da harka ne da shi karfin malamai da su hannun da su kuma ta bayani cewa Allah ya ce ka sarki abin da sarki ya ce shi ne ya fi wani ɗan ka saba ma Allah ka saba ka saba masa duka ka saba masa duka ka saba ma Allah shi ko Allah yana da littafin kuma manzon sai ya isar da sako saboda haka abin da ya saba ma Allah ba abin sauƙi saboda abin da nake ce ita da kace min da kace na samu wani kada abin da ka faɗa kuma kaga ya saba min Allah sai mu sai ce kira ina da ba mu da ai ana cikin da bin da ai ba ta ba ta ce mu ta ai ta ce ni ko ya ta magana ki ne da da ki ne ni ki ce da kuma da da na saba min ai da mu kaga abin da ni ne sai mu ta ni ce wannan ba da mu amma abin da ni ne da yake kamar da yake shi shari'a da ya kan duk maganin da yake yana yana yana da interest a kan hikima ne mu kuma muna da interest a kan wa'azi wani saboda haka mu ba da muka ɓata lokaci mu don kawo duro na hikimomin da ke ciki da tun da ke gani muna ajin balaga ma yau wannan ajin wa'azi mu in gana da sha'awa yana da kyau ka karanta wa'annan labarukan don ka san hakikanin al'amari kamar wancan karin nake cewa masu cewa a daraja daga annabi sai abubakar sai umar sai usman sai ali ali ke cewa to ku sake tunani tunda ya yi ali ga ma usman ya ce mu kai baka fi marwan ba wuri yake ma baka fi marwan ba wuri kun ce to ku yi kun gani a wajen usman marwan marwan ya mata da na al'umma ya yi da kawai saboda haka ya kamata ku canza tsaron daga daga wannan komawa idan hadisin da manzo Allah ya yi ko ko ban sa in ya kai hadin to wato kuma Aisha ta ga muran abin da yana maka yana yana yana yana wannan ba ta ce amma ni na san ya manzo Allah ya tsine maka kai da ubanka Allah ya kuma ji maka Allah ya tsine maka kai da ubanka har sai mu fito mu tsine maka mu tsine maka amma ga shi wani ya ce da shi mai mai hali kwanne ne kwanne ne zai ku canza ƙila ku in sha ba yau a lissafin mu talatin ne ga watan rajab sau na rajab ya kare yanzu muna shi za mu shiga sha'ban ya shi muna cikin lokaci na ba na farin ko wani abu da ko ke wani abu da ya shafi sha'ban amma a tsayin magana mai labarin kusurwa wato wani- wannan shi ne wata na biyu a cikin jerin watannin nan masu daraja alhamdulillah mun ga farkon rajab mun ga karshen sa Go- gobe- gobe gobe insha Allah za mu shiga sha'ban wanda aka samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa ra- rajab watan Allah sha'ban watan sa shi manzo Allah ramadan kuma watan wa- wa- watan al'umman annabi akwai ruwaya daga amiru mu'minin kila insha Allah zamu karanta wannan ran laraba an gama ci wanda yake cewa wannan watan manzon Allah ne wanda duk ya azumci wannan wata saboda son manzon Allah aljanna za ta wajaba gare shi ya ce ku ku ku azumci wannan wata saboda son ku da annabi akwai an ce manzala ya sa mai shela ya tashi ya shara garin madina yana kira yana cewa ya jama madina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ala inna sha'bana shahari farahim Allah man a'anani ala sha ku saurara ni sha'ban wata na ne Allah ya ji Allah ya ji kan Allah tausaya maka ya rahama ga wanda ya turke ni a wata sannan sai ce amir mai ce tun da na ji wannan mai shela azumin sha'ban bai tafa wuce ni kuma an ce manzo Allah yakan yawaita azumi a cikinsa har yakan ma ci shi duk yakan yi azumin shi gaba ɗayan shi ya gwama shi da Ram- Ramadan a cikin hadisi uh, wa- azumin wata biyu a jere tuba ne daga dukkan zunubai to insha Allah zan dan karanto mana wannan uh, ruwa a ranar Laraba ina da son wani gudun ya sani ne daga yanzu ya shiga Sha'ban da ayyukan Sha'ban masturai kamar sha'abaniya ne wanda su kuma a cikin sha'aban ake Allah taimake mu sallallahu ala muhammad wa ala tahir Allah ka gane da mu amin da muke karantawa ka shirya da mu da shirin da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا